أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد أن sunni da muka saba haɗuwa a wannan masallaci na madinatu takawa cikin salmanu anguwan sarakuna na mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta litinin wanda ta yi daidai da ishirin da ɗaya ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da uku ga watan biyar miladin isa alaihissalam dubu biyu da ishirin da ɗaya za mu ci gaba da tasiri kuma yadda muke muka saba cikin suratul tauba har yanzu dai ba mu mantawa da godiya da shi alhaji sunusi fassan wanda ya ɗauki nauyin saka wannan tasiri da asuba da safe Allah ya saka masa da alheri Allah ya masa albarka albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المنافقون والمنافقات منافقي مزا da munafukai mata ba'dhum sashin su awliya ba'din masoyan sashe ne kansu ɗaya ne ra'ayinsu ɗaya ne dukkan sun yi ittifaki akan gaba da musulunci da munafinci ya muruna za ka gansu suna umarni bil munkari da abin ki duk abin da yake saba wa shari'a su za su ƙarfafa gwiwan a yi shi duk wanda ka ga Allah ya hana abu amma shi yana ƙoƙarin ƙarfafa gwiwan mutane su keta wannan alfarman su aikata abin da Allah ya hana su to ka tabbatar yana daga cikin munafukai wayan hauna alil ma'arufi suna hana aikata abin da ya kamata ko alheri ko ibada ko wani abu da Allah subhanahu wata'ala yake so su kuma sai ga suna hana mutane aikata shi to wannan ma sifa ne daga cikin sifofin munafikai duk wanda kaga yana daura gindin kashe gwiwan mutane wajen aikata abubuwa na kusanci da Allah ko kashe gwiwan mutane wajen kiyaye dokokin Allah to munafiki ne ko kuma yana da cikin yana da sifa daga cikin sifofin munafikai wa yaqbiduna aydiyahum za ka ga suna rowa suna riƙe hannunsu ba su iya ba da zakka balle su ba da sadakan ta ɗauyi nasullaha sun mance da Allah ni watsi da shari'arsa fa nasihum Allah ma ya yi watsi da sha'aninsu ya mance da su a cikin wuta a lahira innal munafiqina ku sani munafiqai humul fasiquna wallahi sune fasikai masu fita ga barin da'an Allah
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم والكفار نار جهنم كالدين فيها فيها حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم
wa'ada Allahu al-munafiqina wal munafiqati Allah yayi alƙawari wa munafiqai maza da munafiqai mata wal kuffara da sauran kafiran duniya nara jahannama makoma mai muni ta wutan jahannama hiya hasbuhum ita ce sakamakon da ya dace da su wala anahumullahu Allah ya tsine musu walahum azabun muqim suna kuma da azaba wanda yake madawwami wanda ba yankewa a lahira Allah ya tsare
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بكلاقهم فاستمتعوا بكلاقهم فاستمتعتم بكلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بكلاقهم وكنتم كالذي كادوا أولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون نعم كالذين من قبلهم أي ɗabi'an su kamar ɗabi'an waɗanda suka gabace su ne daga kafirai kanu a shadda minkum quwwatan sun fi ku tsananin ƙarfi na wajen yaƙi wa a kasara amwalan sun fi musulmi yawan dukiya wa auladan sun fi musulmi yawan yaya fastamta'u sai suka ji daɗi bi kalaqihim da abin da Allah ya ba su na duniya fastamta'atun kuma haka munafukai kuka ji daɗi bi kalaqikum da abin da Allah ya ba ku na duniya wajen saba masa kamar samta allazina min qablikum kamar yadda kafiran da su gabace ku su ma suka ji daɗi bisa laqim da rabonsu da Allah ya ba su suka saba wa Allah saboda gadara da suna da dukiya wa kuntum ku munafiqai kun kutsa a cikin ƙarya da sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kallazi khadu irin kutsawan da su ma kafirai suka yi to me bambancin ku har zai sa ku samu shiga aljanna ai ba ku da bambanci da su don haka dole makoman ku ya zama ɗaya ula'ika waɗannan kabidat a amaluhu ayyukan ta ɓaci fi duniya wal akhirah duniya da lahira in ma an ga sun yi sallah sun yi wani abubuwa duka na munafunci to ba su sakamakon sa a lahira wa ula'ika masu hali irin wannan umul khasiruna sune wanda suka yi taɗe suka yi asara
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وآد وثمود وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم أتي labarin waɗanda suke suka gabace su bai zo musu ba daga cikin masu hali irin nasu na kafirci ko munafinci qaumi nuhin labarin mutanen annabi Nuhu ai ya zo musu wa adi da labarin adawa mutanen annabi Hudu wa samuda da labarin samudawa mutanen annabi Salihu wa qaumi Ibrahima da labarin mutanen annabi Ibrahima wa ashabi Madyana da labarin mutanen Madyana Madyana mutanen annabi Shu'aibu wal mu'tafikati da labarin mu'tafika alƙaryan annabi ludu duk waɗannan a tasmin rusuluhum manzannin sun zo musu bil bayyinati da ayoyin Allah da mu'jizozi wanda suke nuna gaskiyan abin da suka zo da shi sai suka karyata su aka kuma halakar da su to ma kana Allah li yadlimahu halakar da su da Allah subhanahu wata'ala yi ba yayi ne dan ya zalunce su ba ba tare da laifi ba duk duniya ta san laifin su walakin sai dai kanu su sun kasance yazlimuna su suka zalunci an kusan kansu da da da saba wa Allah da karya dokokin Allah na'am والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم to kaga yanzu za a kawo kuma akasin wa'ancan idan ka tsinci kanka cikin sifan wa'annan kuma to Allah ya maka shaida da imani kamar yadda in ka tsinci kanka cikin sifofin wa'ancan Allah ya maka shaida da munafinci ba mu muka maka ba dan haka duk wani gyara da kwaskwarima da zaka yi kana yaudaran kanka ne domin Allah subhanahu wataala ya riga ya gaya maka ya yanke maka uzuri wal mu'minuna su mu'minai maza wal mu'minatu da mu'minai mata su ma za ka same su ba abin musashin su auliya uba adin masoyan sashe ne ba za ka samu mu'min yana soyayya da fasiki ko munafiki ba ba za ka samu mu'mina tana son fasika ko munafuka ba su kuma sifofinsu ya muru na bil ma'ruf za su ga suna umarnin junansu da aikata abin da yake alheri abin da yake mai kyau wanda kowa yake so na biyayya ga Allah da kiyaye saban Allah wayan hauna alal munkari za su ga suna hana aikata munanan ayyuka Na haka duk wanda ka ga yana kokarin ya daɗaɗa maka aikata munanan ayyuka to munafiki ne in ya imani da Allah da gaske ba zai kokowa da Allah akan abin da Allah ba ya so ya ce kuma a je a yi ba wa yuqimuna salata za ka gan su suna tsayar da sallah kaga Allah na ja ma duk wanda yake zo yake sassauta ma sallah na ta ba dole bane ko ma ba ko ma ka kai lokacin da kuka ga dama ne za ka yi in kuma ga dama ba sai ka yi ba ka wuce nan to kaga wannan shi ma Allah yana gaya maka munafiki ne ba mu'mini ba mu'mine dai yuqimu la salata suna tsaye da sallah wa yutuna zakata suna ba da zakka duk wanda kasa na kashe ma gwiwa yana ce ba sai kai wani zakka ba ai in ka ba dan alheri ya isa to munafiki ne wa yuti'una Allah zaka samu suna jin Allah cikin umarninsa duk da yayi ba sa saba masa bisa san ransu sai dai abin da in ke dan yaki karfin su to wannan wa rasulahu suna biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan sunnonin sa da ya umarni ulaika waɗannan su kan sai rahamuhumullah da sannu Allah zai musu rahama inna Allah sani Allah azizun magwayi ne hakimun mai hikima ne zai musu rahama ya shigar da su aljanna kuma ya yafe musu ƙananan laifuffukansu don an ce bil jinajin kaba'iri tum hallaman idan mutum ya nisanci manya-manyan zunubai Allah sai ya yafe masa ƙananan ƙananan zunubansa na'am wala magoyayi ne a cikin hukuncinsa hakimun mai hikima ne cikin aikinsa
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار كاملين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وعد الله المؤمنين ألا يأي القول ومؤمني مذا والمؤمنات دا مؤمني ماتا nan an yin ijimali aka yi tafsiri tsakanin maza da mata don saboda tatsaririn haƙƙi kowa ya tabbatar cewa an fito da shi ɓaro-ɓaro ya san shi ma da shi domin an ce muminai ko ba a kira mata ba ya haɗa maza da mata amma tabbatar da cewa muminai maza a yi tafsiri a ce kuma da muminai mata to wannan dan a daɗa ƙarfafa gwiwa wa mata su san cewa su ma hukuncinsu daidai ne da na maza Allah ya yi musu alƙawarin jannatin aljanna ta jaririn ta hal alharu wanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinta khalidina fiha wanda za su dawwama a cikinta kuma ya yi musu alƙawarin masakina mazaunan gidajen aljanna tayyibatan masu tsadi masu tsafta fi jannati adnin a cikin aljannan zama na dindindin warzuwanin minan lahi ga kuma yarda daga Allah a kabaru wanda shi ya fi girma a kan aljanna da daɗin da yake cikinta yardan Allah ya fi daɗi a kan aljanna da abin da yake cikinta zalika samun wannan huwa alfawzul azimu shine rabo wanda yake mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata cewa 'yan aljanna idan suka shiga aljanna Allah tabaraka wa ta'ala zai ba su abin da ido bata taba gani ba kunne bai taba ji ba zuciyar wani mutum ma bata taba tunanin za a samu wani abu mai kama da haka ba daga abin da rawuka suke sha'awa idanuwa suke jin daɗi in sun gani sai shafi ya ce iqra'u in shi'tum in kun so kawai ma sai ku karanta fadin Allah fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an wato rai bata san iya abinda Allah ya koye mata ba na wanda tun ta gani idanunta bai naza sune ma la aynur ra'at wala udhunun sami'at wala qadarat ala qalbi bashar idan sun kasance a cikin aljanna suka ji daɗi a aljanna suka ci suka sha kullum suna cikin wannan hali ga su Allah ya mai da su matasa 'yan shekara talatin da wani abu ko da uku kamar yadda wasu malamai suka faɗa babu wani gashi a jikinsu ma da ya tsiro in ban da gashin gira da na makyartan idanu su zauna tsawon lokaci suna ta jin daɗi a aljanna sai Allah subhanahu wata'ala ya yi tajalli ga 'yan aljanna a aljanna ya ce musu in ƙara muku ne sai su ce yanzu har yana yiwa a ƙara wani abu sama da abin da aka bamu nan zai yiwu a samu wani abu ƙari kan abin da aka bamu to me muka rasa menene ma za mu ce a ƙara mana sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce uhillu lakum uhillu ridwani lakum in halatta yardana a gare ku in saukar da yarda ta a gare ku fala asaba alaikum ba'dahu abadan ba zan sake fuci da ku ba bayan wannan har abada sai su ce eh eh lalle shi muke so to kaga a cewar gwanin minallahi akbaru yaddan Allah ya fi aljanna dadi tun daga shi suna cikin aljanna amma Allah ce zai ba su abin da yafi abin da suke ciki sai da basu gane ba sai ya ce musu ya ba su yarda sai Allah subhanahu wata'ala ya yarda da su wanda yardan nan shine yafi girma akan aljanna wa ridwanun minallahi akbar na'am
يعني يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا أيها النبي يا كيوانا النبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار كياكي كافري دمكامي دسكي أنك دشي والمنافقين kayaki munafikai da suka ki daukan makamai kai ma kar ka dauki makami da za a ga kana yatsan su da shi kamar yadda su ma ba a ganin makamin da suke yatsan ka da shi su munafukai sai ka yaƙe su da makamin koye kamar yadda suke yaƙanka da makamin koye shine a yaƙe su da harshe da kuma kakkafa hujja a kan wa galuz alaihim ka zafafa musu ta hanyar tsawatar da su da nuna musu kyama don su guji abin da suke aikatawa wa ma'awahum makomansu jahannam ita ce wutan jahannama wa bisal masir makoma ta yi muni a ce makoman mutum ita ce jahannama ke ya ce an yi zance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji shi Ibrahim ya radiyallahu anhu aka ce masa jahilul kufara wal munafiqina wa galuz alaihi aka ce ka yaƙi kafirai da munafiqai ka zafafa musu ka kaurara musu wato tsananin tsawatarwa da hukuntarwa yace to ku duba in ji shehu radiyallahu anhu yace amma ka daba Musa alaihi salatu wassalam wa Harun Allah subhanahu wata'ala ya zance da Musa da annabi Harun alaihi salamu Allah ya yi zance da su da cewa iza ba fi ila fir'auna innahu daga wa qula lahu qawlan layyinan sai Allah ya ce a je a gaya wa annabi Musa da Harunu zance wanda yake mai taushi amma gashi Allah yana ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jahilul kufara wal munafiqina wa ghluz alaihim to menene ya kawo haka shehu yace jawabi shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam kana mutakallikan bil rahama Allah ya yi ya yi masa ɗabi'a irin ta masu tausayi. Hayyinan mai sauƙin hali, layyinan mai sauƙin zuciya. Fa amarahullahu sai Allah ya umarce shi an yi guliza, ya zafafa. Idan amarahullahu bil gilza, idan Allah ya umarce shi da zafafawa, yusilu ila halatul intidali da haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'amarin sa na jagoranci zai zama tattabu idan mutum mai sanyi ne mai tausayi to shugabanci sai ya lalace in ya zauna a wannan tausayi domin akwai mutanen banza da ba su san tausayi ba don haka mutanen da ya gaba mutanen kirki ba ne sai zafafa musu don haka aka zaburar da shi ya je kan matsayin da zai zama to an samu stability wajen tsakanin kaucinsa da zafinsa mara zafi ana son a kura masa wuta ya zafi ya zafafa ɗin an gane wa musa shi annabi musa kana galizan dama shi mai kaurin fushi ne mai faɗa ne fa amarahu allah sai allah ya umurce shi billini da ya tausasa fa'izar ta safa billini idan ya subantu da tufan taushi kana mu'tajilan shi ma sai ya zama ya samu stable situation sai ya samu yanayi wanda yake madaidaici fali hada don haka amma umar al-mustafa sallallahu alaihi wasallam aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil jilzi bil galbi da cewa ya zafafa wa umira Musa billini aka umarci annabi Musa da tausasawa hazi halatul harbi sai wace wannan shine halin ana cikin halin yaki haka ake yi ba wai zai zama kullum yana cikin zafi ko kuma ya zama haka ba a'a in an zo yanayi da ya zama na yaki to in ka kawo tausayi a ciki to za a zama haka la yanbaghi fiha istimalur rahama walal lin bai kamata a wannan wuri a yi amfani da rahama ko tausasawa ba sai a kashe maka mutane a banza wa ma'awun jahannamu bi sallallahu alaihi يعرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يؤذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير
Oshewu ya buga misali a nan ya ce maciyar mutane a duniya shine wanda ya kashe wani annabi ko kuma wanda annabi ya kashe shi. Wanda ya kashe annabi ba wanda ya kai ya duniya da lahira. haka wanda annabi ya kashe shi ba wanda ya kai ya duniya da ta lahira annabi ba da wuya ba da wuri yake kashe mutum ba li'anna annabiyya mahallar rahama dan shi annabi bigire ne na jin kai fala ya qatul insana ba zai kashe mutum ba illa idza ra'ahu khaliyan min kulli khair sai in ya ga mutumin nan gaba ɗaya babu sauran alheri game da shi mu duba dai addu'an annabi mu sai da ya shekara dubu illa kamfina amu yana wa'azi ko sai daga ƙarshe me yace la tazar alal ardi min al-kafirin dayyara don me innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara babu sauran alheri game da su yanzu barin su baya da amfani to shine sai sai ya ce ar-rasul sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi manzilati dabibi a matsayin likita yake ya tihil marba marasa lafiya sukan zo wurinsa to haka ma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cikin al'ummarsa ga marasa lafiya iri-iri a gabansa maridun akwai mara lafiyan da maraduhu cutansa khafifun mai sauki ne ya amuruhu bi ibdali mat'amihi wa mashrabihi kamar yadda likita yake yi yace ka canja abincinka ka canja abin kanka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka canza abincinka ka canza abin kanka kada ya zama mat'amuka haramun mashrabuka haramun gulita bil harami to aka ce idan ka nisanci wannan to za ka samu yayewan matsalarka sai aka samu istijaba Allah ya amsa bukatanka to wannan wasu da iya kawai iya maganin da yake musu kenan a cikin al'umma ya hana su cin mai muni ya sa su ci mai kyau sannan ya ce a wa maridun akwai mara lafiya ya hataju li an yasiyahu dawa shi yana bukatun sai an bashi magani ba da abinci za a masa magani ci wannan bar wannan ba sai an bashi wani asalin magani wannan shi ma akwai irinsa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa maridun akwai mara lafiya ya hataju li an ya amala fihi yu'mala fihi al-jiraha yana bukatan a masa fiɗa kamar yadda addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yanke hannunka barawo wasu na ta surutu za a samu masu masu menene na ƙasa da menene da menene yanzu na ce nan za ku je asibiti likita ya ce wannan hannun abin nan ya ciwon ya ya zama jeji ko wani abu ya dole wannan hannun sai dai a yanke kana ganin hannun ka bala da ya tsinka kana motsa su kana komai amma ciwon yana ta ci sai ce sai dai a yanke nan in an zo a yanke nan in an gama ciwon yana so ce sai fa a wuce a yanke nan tun ciwon bai matso ba ko ba haka bane to haka shi ma wanda aka ce a yanke hannunsa irin wannan ciwon ne da shi wannan hannun matukan ana bar an barta ba za ta daina zuwa ta ɗauki bindiga ta harbi wane ta ɗauki bindiga ta ɗauki wuka ta soki wane ta tsaifi kayan wane hannun ta riga ta lalace don haka musulunci ba ma ce ba maganin ta illa ne ne a yanke ta saboda ba za ta ba za ta daina sata ba an riga munin ta aka ce a yanke ɗaya tukun a gani idan aka yanke wannan hannun kuma sai aka ji yayi sata aka ce to a yanke ɗaya hannun saboda yayi na to cuta ta yi na to ta wuce hannu ɗaya har ta tafi ɗaya hannun to akwai irin wa'annan marasa lafiya shine yace yawmal jiraha maridun fasada udhu min a'za'i wal mara lafiya ne wanda wasu gaba daga gaɓoɓinsa suka baci idza turika an bar ciwon nan yu'addi jami'al a'za sai ya gama dukkan gaɓoɓin zalika al udhu la budda fihi min al qata saboda kare na su da sauran dole a yanke wannan gaban إذا نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شكة إذا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يدعو بمتن فعلم أنه ليس فيه خير sai ya fahimci wannan mutum ba wani alheri a cikinsa gaba ɗaya la yambagi illa qatlu dan haka ba abin da ya kamata sai a kace shi yasa aka ce mutumin da yayi fashi da makami yake tsare jeji shi kan kawai kashin shi za a yi saboda shi ya riga ya ɓaci gaba ɗayansa ba inda za a yanke ya daina kuma ya raba wasu da duniya shi ma sai a raba shi da duniya saboda in an bar shi ya ji ya riga ya ji daɗi in an bar shi gobe zai sake raba wani da duniya in an bar shi jibi ma zai sake raba wani da duniya dan haka zai tace to shi ɗansa shi ɗansa yana ta kashe mutane yana ta raba su da duniya ai gara shi a kashe shi sai sauran mutane su rayu wannan shine aikin hankali da basira ba aikin mahaukatan da suke tsaro dokoki na zamani sai ai ya a bashi a kai shi kurkuku a ita bashi abinci in ya je ya kato ya sake fitowa ya sake samun experience wajen wasu yan uwansa sai ya zo ya buwaya karshe yana maɓarawo shi kaɗai zai zama babban shugaban ungun yan ta'adda kuma daga baya ba a ce yan ta'adda a da Allah ya zamu da yan ta'adda ya zamu da ko ka gina ko ka gina su ko ka raya su ko ciyar da su ka shayar da su kuka kai su makarantar da suka koyi ta'addanci cikin ƴan uwansu munana masu munanan halaye don haka in an ce a kashe mutum a musulunci to irin wannan ne don haka duk wanda aka kashe shi shine cewa a ƙarshe yace to wannan shine fassara duk wanda annabi yace a kashe shi to babu matsiyaci a duniya da ya kai shi tsiya haka duk wanda ya kashe wani annabi yalibuna billahi su munafikai suna ta rantsewa da Allah ma qalu basu faɗi kalmomi irin na zagi gare ka ba ya rasulullah lokacin da aka kama munafikai suna zantuttuka na zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake dawowa daga tabuka aka kai labarin su amma sun koya fuskokin su ba a gane su ba to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar masa da aya mai zafi akan wannan maganganu da suke yi masu muni sai ana ta ko su wani ko su wani suna rantsewa su san ba su bane wala qarqalu kalimatal kufri alhali kuwa da gaske ne sun faɗi kalman kafirci wa kafaru sun kafirta ba da islamihin bayan da suna musulmi sun bayyana da musulunci amma ashe suna da mugun nufi a zuciyarsu wa mu bi malam yanalu sun ma yi nufin abin da ba su samu ba su waɗannan munafukai da suka ɗaure fuskokinsu suka yi suka suka rufe bakunansu irin dai yanda kaman buzaye suke yi din nan ba a gane idansu ba a gane bakinsu to sai suka taho da raƙuma da dawaki masu yawa su wajen goma sha suka farmaki ayarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafiya da su tare da Ammar bin Yasir amma rubun ya ce yana rike da tagon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi gayya suka yi dauke suka furmutso cikin dawaki da raƙumma wanda su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kai amma yana dukan fuskan raƙumman sai yana kora su ina sai da suka tunkuda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da amma din har tagon ta yadda manzon sallallahu alaihi wasallam to Allah dai ya sa ba samu nasara ba shine Allah yake hammu bi ma lam yanalu abinda suka yi nufi a lokacin ajeji ne su kai farmaki ga manzo sallallahu alaihi wasallam su kashe shi sai yasa suka daddaura fuskar su kuma sun shiga cikin furmucin ayarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka munafikai ne an san su ba wai kafirai ne daga wani wuri ba wa ma naqamu ba wani abu ne suka kyamata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har suka kai ga nufin irin wannan mummunan ta'addanci ba illa an aganahumullahu sai saboda sun zauna tare da manzon Allah Allah ya wadata su sun samu kwanciyar hankali har sun samu wadata har sun samu abin da za su yaƙi manzon Allah da shi wa rasuluhu manzo sallallahu alaihi wasallam ya wadata su min fadlihi daga falalolinsa da ake samu na musulunci in ya tubo in suka tuba suka bar munafincin nan nasu suka yi imani na gaskiya yahu khairan lahum zai zama musu alheri gare su duk da wannan lalacewar nasu har yanzu dai Allah ya bar musu kofa na gyara halayen wan yata wallau in kuwa suka ci gaba zama da zama a munafincin su da mummunan halin su yu'azzibhumullahu Allah zai azartar da su azaban aliman azaba mai raɗaɗi fi duniya tun a duniya Allah sai ya sallada musu sharri a kansu wanda za su ga sakamakon mummunan aikin da suka aikata wal akhirati da lahira wama lahum fil ardi min waliyyin ba su da wani majibancin al'amarin su da zai taimake su ya kare su daga bala'in da Allah zai aiko musu wala nasirin wala wani mai taimako idan mutum ya zamanto ta'addancin sa yana yi ne a gefe to da sauki akan ta'addancin da zai yi shi a karari idan mutum ta'addancinsa zai yi shi wa mutane ordinary ana sassauta masa sama da yadda zai yi shi ga shugabannin musulmi idan mutum zai ta'addancinsa a wurin da wato yake da ba mai alfarman addini ba hukuncinsa da ɗan sauƙi in an zo zafafawa akan wanda zai yi a wajen addini saboda haka duk mutumin da zai doshi kamar misali masallaci ko wajen da ake rayawa da ibada ko da ilimin addini ya nuna wato ya yi ɓarna to bai kamata a sassauta masa ba ba zai zama daidai da wanda ya je ya samu gida ko wani abu ya yi ɓarna ba saboda shi ya a cikin al'amarinsa akwai raina Allah da raina wurin muƙaddasa wurin tsarki na Allah wannan duk irin ko addu'a aka masa mai muni ba a yi laifi ba saboda sharrid bihim man kalfahum irin sa bai kamata a sassauta masa ba har sai Allah ya hada shi da bala'in da mutane za su ji tsoron nan gaba su sake aikata irin wannan to haka kuma wanda ya doki shugaban masu tsafta shugaban masu daraja to shi ma bai kamata a sassauta masa ba shi yasa ma ake ce mutum ya zaji annabi aka ce saboda buɗe ƙofa ne na raini wa addini gaba ɗaya da kuma ɓata wasu mutane wanda za su iya cewa za su yi koyi da irin halinsa to duk da haka Allah yana ba su ƙofa na tuba a nan amma Allah subhanahu wata'ala ya ce zai musu azaba mai tsanani in ba su tuba ba na'am ومنهم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن لنصدقن ولنكونن من الصالحين an sake komawa kan irin nau'in munafukan nan da muka fara muka fara jiya an faɗi irinsu irinsu wajen kashi nawa to yau da aka ci gaba a nan wa minhum daga cikin munafiqai akwai man ahada Allah wanda yayi wa Allah alƙawari la in atana min fadlihi wallahi in Allah ya ba mu wani abu daga falalansa lana saddaqanna wallahi za mu rinka ba da sadaka daga ciki wala nakunanna min salihina wallahi za mu kasance cikin mutane na gari su ma irin waɗannan maciya amana wanda bature kiran su masu bridge of trust ko karyata amincewa da karya amincewa da akiri su ma suna nan to manzo sallallahu alaihi wasallam yayi karo da irin shine Allah ya ce daga cikin munafikai da wannan wannan shi ma munafiki ne wannan shugaban maciya amanan duniya kenan na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu kuma Allah ya sa su ma ga irinsu suna nan da yawa a cikin musulmi masu hali irin nasa to yanzu za mu karanta saboda masu hali irin nasu ma in sun ji Allah ce suna daga cikin sifofin munafukai kamar yadda muka karanta wa'ancan sifofi na baya cewa ya muruna bil munkari wa yanhauna anil ma'rufi wa yaquduna aydiyahu to haka kuma shi kuma wannan bangaren munafincin sa yayi alƙawari ne wato ana ana ce masa sa'alaba bul khafi ya kasance fakiri ne baya da komai kuma ba a tausa samu irin wayannan daga cikin su akwai wayanda suka zo jikin su kuraje diwa kaman dai masu kazuwa haka aka kawo su gun manzon Allah suna wariya kuma sun musulunta wai sun musulunta daga kauye manzon Allah ya ce kai kai a tafi da su can wajen gari a kai su ruga inda aka tara dabbobi na zakka a ba a ba su nono a gauraya da fitsarin raƙuma da nonon raƙumi su rinka sha sannan kuma a rinka gauraya a rinka shashafa musu gaure bawali da turwason raƙuman a rinka shashafa musu a jiki shine magani aka je aka musu haka sai suka warke suka saɓule suka zamu lafiya wa amma mutum mutumin banza baya da kyau wai wannan manzon Allah ya mutu wannan to idan ai manzon Allah wannan wanda aka maza ai sai ya hakuri kawai wai manzon Allah muka an amma sai suka suka kashe shi makiyayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yasa yake kula da wannan riga din wannan canjin suka kwace raƙuman suka gudu kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake shi aka je aka kamo su aka zo da su wanzu sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yanke hannunsu na dama aka yanke kafarsu na hagu aka bankare su aka musu gicciye aka bankare su a rana suna kuka suna menene suna ce a ba su ruwa su sha annabi shi kar a ba su har suka mutu munafiqai la'anannu yan uwansu da yahudu da suka rinka cewa to ana ce annabi mai rahama ce dan Allah na ina kan ku ina rahama mutum ko mai suka yi a ce an yanke hannu an zaɓe su suna son ruwa ma su sha an hana su shine Allah ya saukar da waccan aya إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يقعوا من الأرض wannan shi kuma nashi daban shi kuma irin mutanen nan koyon za ka samu za su zo su ce su yi alkawari a a taimaka musu a kusanta su a yi musu hanya ko a yi musu menene bisa cewa sun yi alkawari su ma za su taimaka kamar ko mu ma aka zuwa a gaba ta malam wallahi da kuma na addu'a mun samu aiki ko mun samu bangila ko mun samu wani abu na ci gaba mu ne na farko wanda zai taimaka wajen ci gaban addini ku duba masallatan ku da makarantun ku da menene ai dadin baki sai an ya sami biyan bukatar sa la haula to irin wa'annan maciya amana ne to su da manzon Allah aka fara sallallahu alaihi wasallam shine aka fara mu ga mana makwafin irin wayannan wanda ba ba ababan amincewa ba shi ana ta masa khatib salaba dan khatib ya kasance fakiri ne kullun yana sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun a masallaci azhar asar magariba isha'i asubahi babu fashi amma ana yin sallama sai kuf sai fita zai tafi gida sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya la'akari da halinsa sai ce masa me yasa daga an yi sallama kake tashi ki fita ai ka rinka tsayawa kai daga in an yi sallama ka tsaya kai salatin wa salatin na subhanallah kai salatin wa salatin na walhamdulillah kai salatin wa salatin na wallahu akbar amma haka kawai ana sallawa suka ce wallahi rasulullah ba mu da komai ne talauciya da ni wannan mayafin da ka gani a jikina shine mayafina shine mamaka shine daga mun yi na yi sallah maza sai in koma gida sai in warware ne in ba ta daura dan jabto ita kuma sai ta da sai ta rataya ta yi sallah ni talaka ne ya rasulullah sai maka amin addu'a Allah ya mun arziki wanda idan na samu arziki za mu taimaka mu ne za mu taimaka maka wannan addini inda ake cewa jahidu fi sabilillah bi amwalikum din nan taimakawa gudumawa tafiyar da addini yanzu Allah ya dube ki kace dan dan kadan abinda Allah zai baka wanda zaka iya cewa ka gode wa Allah ya fi mai yawa da Allah ya baka baka gode masa ba yace ya rasulullah sallallahu ka roƙa min Allah idza razaqani mala wallahi in Allah arzuta ni wa addi haqqallahi fi san ba da haƙƙin Allah a cikin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyaka na hane ka ka haƙura da yadda kake ya sake cewa ka roƙa min Allah dukiya ya rasu Allah da mu taimaka wa addini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ati sa'alabatal mal Allah ka ba wa sa'alabatu kuɗi fadarra alaihi rizqu sai fa arziki ya rinka kukkugo masa fa kasurat ganamu ya fara sayan yan tumaki haba tumaki sai haihuwa nan da nan suka yawa fasarar ta tawaladu kaddudi tumakin suna haihuwa kamar haihuwar tsutsa hatta ta kasa ratil ganamu har da tumaki fa suka yawa wa baqat bi hal madina madina tayi kunci wa tumaki fa karaja min al madina sai ya fita daga madina wasa kana fil falati ya je ya koma karkara kusa da madina lika saratul ganin saboda yawan tumaki kana yulazimu rasul sallallahu alaihi wasallam da kullun tare da manzon Allah kullun almajiri fa asbaha ya ce da salawatul khamsi sai ya zamanto yanzu dai sai lokacin sallah to idza sallama zahaba ila al-ganam ana sallama ya fita hatta ta kasaratil ganam har dabbobi suka yawa fanta kala ila abada min mahalli al-awwal sai sake shiga can cikin karkara sama da inda yake fasara yusalli subha ma annabi sallallahu alaihi wasallam wal isha'a sai ya zamanto zai zo dai ayi sallan asuba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai zo ayi sallan isha amma daga sallar subahin har zuwa isha yana zuwa tumaki kar a ce ah to ai shi mai kula da kiwo ne in mutumin kirki ne zai nemi mata maciyaya wanda za su taimaka masa shi ka duk malamin in ka in ka ga yana faɗa akan almajirin ku da ya yanke masa alama ne na wannan ya samu matsala ziyara tun daga zamanin manzo Allah aka ga aka ga annabi ya gadar da ita duk ɗalibin ka na gari ba zai zaman to wai akwai wani lokaci kun yanke dindindin a shekara baka gan shi ba to wannan baya daga cikin wanda yake mutumin kirki wanda ya gode wa alherin da ka masa na sashi a hanya da ilman tafi ba wai dan ya zo ya baka komai ba aƙalla akwai wannan zumunta na wannan shugabana ne malami na ne ya kamata in zo in gaishe shi wannan fa shehu ne yake kawo mana kuma hadisi ne da aka ruwaito amma yake kawo mana irin nashi diga an gane to wan nahar kulluhu yashghilu bil ganam duk tsawon wuni kan yana gurin tumaki fataka saratil ganam tumaki suka ƙara yawa fanta kala ila abadamin zalika ya ƙara shiga jeji dan ba da mai zauna kusa fasara yusallil isha amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama ya yi kokari da kar sai ya zo ayi sallar isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayan sarifu sai ya koma wala ya ci baya zuwa illa isha am sai isha kawai fata kasaratil ganam dabbobi su da tsara yawa fata ba da ayyuka ya tsara nisa fasara la ya ci illa min al-jum'ati ila al-jum'a sai zama daga sati sai sati manzon Allah yake ganin sa ran juma'a zai zo a yi juma'a ya gaida manzon Allah ya tafi to duk wannan ma ne sauki ne da abun nan ya tsaya fata kasaratil ganamu tumaki sun ƙara yawa wa zahaba ya tafi wanta qalaba idan ya tafi nesa hatta sara la ya tafi juma'ata har ya zama baya zuwa a yi juma'a da shi lakin idza mada shahrun sai dan an yi kaman wata ya fi bil madina sai zo madina liyaran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam me yasa duk da lalacewan hakan yake zuwa ga ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun san muhimmancin wannan zuwan ziyara na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai zai ina ganani sai ko ba wajen tumakin sa wa tafaqqadahu annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sai manzon Allah ya neme shi wa sa'ala anhu ya tambaye shi aina sa'ala ba ni ina sa'ala ba shi ga kuma ne shuru na ga kwanaki alu kasura malu suka ce dukiyarsa ya yawa fa tsara al'ana fil falati yanzu ya koma jeji yayi wata ruga can la yajidu faraga baya da lokaci da an yi hadura ma aka yazo gurin ka ala yace wai hahu ya wai hasa alaba kai san sa alaba kai san sa alaba walam yadal kadalika bai wuce haka ba bai wuce haka bai wuce ba yana wannan hali hatta makatan muddatan har ma ya dauki tsawon zamani lamiyatil madina bai zo madina ba ya dauki tsawon zamani bai zo madina ba fa nazalat ayatul zakati so fa inda bala'in yake kenan da ya ce zai zai alheri zai taimaka abinda aka samu a taimaka shi yasa ma yace a masa addu'a sai ayan zakka ta sauka wa arsala rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wafdan wasu jama'a ayari ilaihi zuwa gare shi annahu yukhrij zakata ganami sai wato ayan zakka ta sauka kuma kai ba zuwa kake yi ba don haka muna so ka aiko da bangaren zakkan naka dabbobi kaga dai alamun dai maganan alheri dama ba shi za ka samu kama da manzon Allah wanda ya masa wancan addu'a to yanzu kuma ta wa ta wajibi ta zo inda ta alheri ne ai manzo Allah ba zai aika masa manzo Allah zai aika ce ka tabbata mu ce ka san mu ko kuma a da ka ce zaka rinka bani wani abu ko me fa qala kam kam zakat yace zakan nawa ne kalu suka ce fi kulli arba'ina shati zaka bada akuya adu akuya 40 fa adda hadha fasara ganaman kasiratan sai ya kirga 40 ya tira daya 40 ya tira daya 40 ya tira daya da dai dayan nan fa sai ya ga garke mai yawa ma sama ta nafsu bi zalika ranka ta ga kai ba dai iya ba ala inna hadha kathir ita wannan na yau ai kudur an yi diwa zan iya ba da wannan ba mutumin da mayaki mayaki da shi da matar da suke shiya ne ya zo ya roƙi manzon Allah ya masa addu'a manzon Allah ya masa addu'a ya samu wannan kuma wannan din nan ya san manzon Allah ya ce haramun ne ya kuma da iyalansa kuma ya ce shi din nan shine ayar da take gaya maka lanakunanna minal salihin lanasaddaqanna shikenan salahu wabdu rasul to lokacin ba a tsananta maganar da ka farko farko ne sai ayarin manzon Allah suka ce to yanzu dai bai kamata kai haka ba a dai musulhun ta mana nawa za ka bayar hiɗi min kulli ne ajin shata tunda dai ana magana tun daga sun yawa to duk ɗari ka bada ɗaya ne a bada ɗaya ɗaya a cikin ɗari a bar magana arba'in arba'in fa adda zalika sai ya kida kidaya wa azalahu ya ware fasara kasiratan ganaman kasiratan sai ya ga tumaki ne masu yawa sai kai yayi yawa wa qalu lahu suka ce masa to mu dai muna son mu koma ilimin kulli alfin shatan ko da kowane dubu ka ware akuya da fa azalahu ya sake cewa fa kana kafiran yaga shi ma ya masa yawa a kan ya bayar qala ma haza illa jizya to shikenan dai kamarin annabi yanzu ya koma haraji zama haraji addini ya koma haraji faqat illa jizya faqat haraji kawai aw ukatul jizya in ba rabi ba yar uwan jizya kafirai ne suke ga mu ma yanzu annabi ya dora mana hamsa na yace shi fa ba zai yaro fara ja alwafd ila rasul sallallahu alaihi wasallam sai jama'an suka dawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu lahu suka ce masa ar-rajulu in kana an ada'i zakati mutumin nan fa yaki yace ita jizya ne wasu a wata ruwaya aka ce ya sai zaɓi wasu ƙanjamammu haka ya lalatattu wasu kuma sai a'a da farko hana waye fa nazalat fihi hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka wanda yanzu aka ja ya minhum man ahada Allah ahada Allah fa qad ja'altum Allah alaykum kabila mutum ya ce ahada Allah ba wai zauna kai kai na Allah tsakanin na yi alƙawari ba ka zo ne ka ce malam don Allah ko ya rasulullah don Allah a taimaka a roƙa min Allah in kaza ya faru zan yi kaza sai ka kasa yi ko kuka yi alƙawari ba da yi min hanya kaza in kaza ya samu zan yi kaza sai ka ci amana ka ƙi ka shiga duk wannan ka shiga bala'i lain atana min fadlihi Allah in ka bamu daga fala in ya bamu daga falalansa lana saddaq anna za mu yi sadaka wala nakunanna min as-salihin za mu zama cikin mutanen kirki Allah ya ce yene فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا بخلوا به وتولوا وهم مؤمنون falamma atahum min fadlihi to nan wai kisan nan da aka ba ku na mutum nawa ne hmm na mutum daya to amma ne yasa aka ce minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lana saddaq anna walla kunna min as-salihin falamma atahum lokacin da aka ba su ana maganan da shi da masu hali irin nasa da shi da masu hali irin nasa ba shi kadai bane an dai shi dai ya fito ne a matsayin misali amma akwai masu hali irin nasa ila yawmin qiyamati yasa a kawo da mirin hum lokacin da aka ba su dan kowaye ma yake da irin wannan halin ya san da shi ake yi lokacin da Allah ya ba su min fadlihi daga falalansa basilu bihi sai suka rowa da shi to kar su shakkanta su munafiqai ne wa tawallaw suka bada baya ga barin bin Allah wa hum mu'riduna suna masu bijira ga barin cika alƙawarin da suka aikata da suka yi to da aka saukar da wannan aya shikenan sa Allah bata sai ya razana sai maza ya je ya ɗebo ƴan tsiraru ya je ya ɗebo ƴan wasu yammatsatsu da sauri sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo yake ya rasulullah ayi min uzuri ayi hakuri kaza kaza kaza kaza gashi manzon Allah yace Allah sarki ai Allah yace karin karba Allah yace ba ya son dukiyanka yayi yayi manzon Allah yace Allah yace karin karba da kai ka kawo ba ni na aika ba to yanzu kai ne ka kawo har gida amma Allah ya ce baya so ba ka ce jirya aka ɗora maka ba to ya ce kai ba jiryan a kanka ka ce ka ji daɗi kawai yayi yayi ina fasabara sai yayi hakuri ila zamani Abi Bakarin har zamanin da Sayyidina Abubakar ya zama khalifa fa atali Abi Bakarin yazo wajen Sayyidina Abubakar yuridu an ya'khudha minhu zakat ya ce ga abin da annabin nan ya nema duk ga suna tattaro wallahi gaba ɗaya na shekaru na shekarun gaba ɗaya ga sunan kala wa abubakar sai na abubakar ya ce masa hadartu maji aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na san lokacin da kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zai karba ba la akuza minka ka fita gaba ni guri ba zan karba ba har sai na abubakar ya rasu sai ya zo wa sayyidina Umar da ita sayyidina Umar yasa aka kore shi fatara da kore shi abinda annabi ya karba sayyidina Abubakar ya karba ba za a samu ya tattaro ya zo da ita wajen sayyidina Usman bin Affan zamanin sayyidina Usman bin Affan da ta Allah ya tsawaita rayuwarsa sayyidina Usman ya kore shi yake karba sai ya mutu a zamanin sayyidina Usman فأعقبهم نفاقا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فأقبهم إذن وطن متاني سي الله يشغل مسد نفاقا منافنتي في قلوبهم cikin zuciyarsu ila yawmi yalqawnahu har ran da za su gamu da Allah munafincin ba zai fita a zuciyarsu ba ya riga ya zama musu guba duk wanda ya zama halinsa irin wannan ne to ba za ka raba shi da munafinci da annabimanci ba haka zai zauna har ya mutu me yasa bima akhalaqullaha saboda sun saba ma Allah ma wa'aduhu abinda suka yi wa Allah alƙawari wa bima kanu yakzibuna saboda ƙarya da suke yi wa Allah su yi wa Allah alƙawarin za su yi kaza ba za su yi ba
ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب ألم يعلموا شوفوا إن المنافقين أشيء سوء سني بأن الله سوى الله يعلم سرهم ya san asirinsu ya san lokacin da suke haɗuwa da munafukai ‘yan uwansu suna gulman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna faɗin abubuwa sai yanzu da ake fallasa su suke mamaki wani jawahun a ce ba san Allah ya san lokacin da suke haɗuwa yana jin su lokacin da suke haɗuwa suna ganawa suna faɗin irin sharrori da mugun tanadodi da suke kullawa annabi da musulunci ba wa annan laha ashe ba san cewa shi Allah allamul guyubi masanin dukkan wasu abubuwa na fake ne ba ai Allah ya san halayensu shi yasa yake musu bayani ma yace in ma ba su mai da hankali ba har abin da take cikin zuciyarsu zai tona wa al'umma a tirinsa صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين